والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan Rajab shekara ta 1444 wacce ta yi daidai da 12 ga watan biyu shekara ta 2023 a cikin littafin mafahis fi ulumil qur'an na marigayi manna al-qattan Allah ya masa rahama muna ƙarshen amsa ga shibuhohi da mulhidai suke ka dangane da wahayi to ƙarshe sai malam ya cika da kuma falsafa ta masu ilmul kalam wanda suka kutsa cikin falsafa suka shigar da ita cikin aƙida suka jawo rudani da hayaniya a cikin al'amari na aƙida ta musulunci har game da shi kansa alƙur'ani suka kawo hayaniya cewa shi wai abin halitta ne ko ba abin halitta ba ne wanda matsala ce da an yi turka-turka mai yawa a kanta wanda har ta jawo sanadiyar ɗaure imamu ahmad bin hanbal da manya-manyan malaman suna a lokacinsa wanda imamu ahmad sai da ya shekara goma sha takwas ko sha bakwai a kurkuku akan wannan matsala cewa ƙur'ani abin halitta ne al'amari ne mai hatsarin gaske domin wannan zai fidda shi daga kasancewarsa siffa daga siffofin allah zai cire masa tsarki da yake da shi na cewa babu wani ƙari ko rage ko ƙarewa da za ta fuskance shi ina aka ce abin halitta ne to kenan wato za a iya samun daɗi ko ƙari ko rage a cikinsu kenan za a iya zuwa ma a neme shi a rasa wata ran kamar da dukkanin abin halitta suke masu ƙari kullum man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbik zal jalal wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha to wannan zurfin da yake cikin wannan magana ita ta sa imamu ahmad da malaman suna wannan lokaci suka dage suka kisa amsa wannan da'awa duk da cewa shugabanni a lokacin gwamnati tana goyon bayan wannan lamari domin gwamnati wajen uku aka yi daban-daban duk suna da wannan aƙida sai da aka zo ta hudu su ne Allah ya sa ya samu sauki shi shugaban ko halifan ba shi da wani akidar aka fito da shi to da abubuwa dai daban-daban da suke da su shi ne malam ya ɗauraya game da wanda ya ce mata hatil mutakallimi wato bata bace-bace da kukkutsawa ta malaman ilmul kalam wato ana kiran ilimin aƙida da ilmul kalam saboda waɗanda suka shigar da falsafa a cikin ilimin sun ajiye hanyar alƙur'ani wajen tabbatar da tauhidi hanyar alƙur'ani wajen tabbatar da kaɗaitakar allah da tabbatar da alƙiyama da tabbatar da manzanci da cikar ikon allah da sauransu ita ce a kafa mutane hujja da abubuwan da suke jin su suke ganin su suka san su suka san ba wanda zai iya yin su kuma ba sa canjawa a nuna musu cewa to Allah ne yake yin wannan abu wanda ba su da wani inkari a kansu kuma ba wanda za su iya nuna wasu ce shi yake yin wannan Allah yana kafa hujja da halitta hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ard ba mai halitta an ba shi ba ce ku yanzu wa ya halicce wa ya halicci iyayen wa ya halicci sama da ƙasa ba za su iya nuna wani gunki ko su ambaci wani aljani ko wani mala'ika ba dole a ɗabi'arsu ma a hankalta su ce Allah ne to in za a yi maganar kafa hujja da tashin batattu sai a kafa musu hujja da cewa yayin da ƙasa ta bushe babu tsiro a cikinta sai a yi ruwa sai ƙasa ta kumbura sai tsirrai su fito to allan da ya yi ruwa ruwan ya raya ƙasa ƙasar ta tsirar da shi ta fitar da tsirrai shi ne kuma yake da ikon da zai raya matattu su dawo da ransu su yi rayuwa bayan su mutu to amma su masu ilmul kalam sai aka samu na akasi gwamnatocin wancan lokacin saboda cuɗanya da al'ummu daban-daban da yaɗuwar ilimi an je an fassaro ilmai na romawa da girkawa da farisawa da indiyawa da sinawa da waye da waye an fassaro su zuwa larabci da duk hayaniya da tarkacen da ke cikinsu to wasu da kyakkyawan niyya wasu kuma da muguwan nufi sai suka shigar da wannan cikin ilmai na musulunci musamman cikin ilimin tauhidi sai suka yi ƙoƙarin su kafa hujja da irin hanyar da su wayancan suke bi na falsafa wanda ƙarshe ba abin da ya kai su sai kore ma sabuwar Allah da mulhidanci suka shigar da irin wannan ma a cikin usulul fiqh bayan ma a shigar da shi suka cikin tauhidi har usulul fiqh sun shigar da waɗannan shi sa kana karanta tafan usuli na wayancan wanda suka tasirata da wanda zaka ga ana ta faɗin faɗa ana ta kace da ci ana ta ginawa ana rusa to mala yace wa kad khada al mutakallimuna fi bayani kalamillah masu ilmin kalam sun kutsa wajen bayanin zancen Allah ala nahjil falasifa a bisa tsari irin na 'yan falsafa fa'aukaɓin nasa fi matahatin sai suka afkar da mutane cikin rudani a zallatuhun an sawa isra'il wanda suka kautar da su daga tafarki madaidaici hai su kassamu kalaman lahi ta'ala ila kisamai sai suka ce zancen allah ya kasu gida biyu akwai nafsi zancen Allah na zatinsa kadimun shi wannan ba shi da farko ba shi da ƙarshe ka'imun bi zatihi kuma mai tsayuwa ne da zatinsa wai laisa bi harfin ba harafi ba ne wala sautin ba sauti ba ne wala tartib ba a tsare yake kalma-kalma jimla-jimla ba wala luga ko ba da wani yare ba ne wannan shi ne zancensa da zatinsa to ga neman hanya an ce da menene wai ga neman hanya duk maganar da za a ce ba lafazi ba ne ba harafi ba ne ba sauti ba ne ba a tsare take ba ba kuma wani yare ba ne to menene kenan kamar wajen tabbatar da samuwar Allah sai su ce baya sama baya ƙasa baya gabas baya kudu baya yamma baya arewa to yana ina kenan da abinda aka ce baya ko ina akwai shi a ƙoƙarinsu na su kore a ce Allah yana sama saboda suna ganin an ce yana sama wai an yi masa mahalli duk kuma abin da za a ce ga wurin da yake yana da mahalli to yana da jiki kenan to shi kuma jiki ya kori da Allah to kaga na farko babu wani wanda ya da'awar cewa Allah yana da jiki ba wani wanda ya da'awar cewa ga wani makani makani sama aka ce yana sama komai wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shi kansa al'arshi ai bawansa ne halittarsa to yana saman al'arshi ina maganar an masa makani to don su kore wannan sai suka ce baya sama baya kasa baya gabas baya kudu baya baya yamma baya kudu baya arewa baya hagu baya dama baya karkashi baya burbushi kaga baya ko ina ke to wasu sai suka fahimci ah to in aka ce wannan ba ba ba ba da an kore ma shi kenan gaba daya sai suka zo ce kuma yana ko ina yana ko ina to amma aƙida ta salaf aƙida kuma da alƙur'ani ya tabbatar da ita shine Allahu fis sama'i bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi alal arshi istawa wa alal mulki ihtawa wa huwa fi kulli makanin bi ilmi annahu fawqa arshihil mazidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi abinda mai risala ya faɗa ke Allah yana saman al'arshi da zatarsa ba wani abu da yake sama da shi wa huwa al-qahir fawqa ibadi amma yana ko'ina da iliminsa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa thalathatin إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وهو ما إلا هو معهم أينما كانوا سيفارة ألم تر أن الله يعلم يكاري دا inna Allah bi kulli shay'in alim domin ya nuna ma wannan ma'iyar ma'iya ce ta ilimi yana tare da su a ko ina amma da ilimin sa me na rikici a cikin wannan yanzu yadda da wannan me na cewa an masa wuri an masa jiki an masa kaza an masa kaza da wanda ya ce yana sama kamar yadda alkur'ani da hadisai suka tabbatar da wanda ya ce yana ko'ina waye ya masa makani in wancan ya yi makani guda ɗaya to shi wannan nawa ya yi in laifi ne wancan to wannan ya fi kowa laifi to sai suka ce iri biyu ne wannan shi ne na farko wai zance na zatinsa nafsi kadim mara farko mara ƙarshe ka'iman bi zati wanda yake tattare da zatinsa yake tsaye da zatinsa laisa bi harfin ba harafi bane wala sautin ba murya bane wala tartib ba a jere yake da kalmomi da jimloli ba wala luga ba kuma yare bane shi sa suka yi tawili ga maganar da Allah ya da annabi Musa suka ce wai ba zancen Allah ya ji ba wai bishiyar ce ta yi wa annabi musa magana wai bishiyar ta ce innani ana allahu la ilaha illa ana fa'abudini wa aqimi salata li zikri saboda wai ya za a yi a ce a ji mazancen Allah daga cikin bishiya ai shi zancen ba sauti bane ba harafi bane ba a jinsa da kunne ba a jinsa da wani yare ba kaza ba kaza kawai kaga wannan yana nuna san bai ma yi magana ba ke wasu sai suka ce e ya yi magana amma tun da ya bai kara yi tun magana da wasu abubuwan da Allah da ya wanda suka yi da kyakkyawan niyya Allah ya musu afuwa kawai daga ƙarshe wanda suka zurfi a cikin wannan irin su gazali irin su razi irin su isfira'ini irin su waye duk ƙarshe sai suka yi nadama suka ce sun ɓata lokacinsu a ƙoƙarin wai su tabbatar da tauhidi ƙarshe ba abinda suka tabbatar sai kokwanto da shakka da shiga cikin ruɗani suka ce tsofaffi na ƙauye ma sun fi su tauhidi sun fi su aƙida don wani ba kawai aka ce masa ka yadda akwai Allah ya ce e me dalilinka a hankalci akwai Allah ya ce kashin raƙumi ka ce a kamar ya ya ce to ai latu jadu ba'aratun bai gairi fa'ir ba zai yi wa samu kashin raƙumi ba tare da akwai raƙumin da ya yi shi ba kun yadda haka ne suka ce ya ce to yanzu a ce duk saman nan da giragizanta da rana da wata da ƙasan nan da tudu da ruwa da kwari da sahara da kurmi da komai da bishiyoyi da halittu duk a ce ba wanda ya yi su kashin raƙumi akwai wanda ya yi shi amma a ce duk wannan duniyar da abin da yake cikinta ba wanda ya yi ta haka ko shi ya bisa to amma su sai a ce a'a jauhari fardi hoyola wane ne wane ne a ta kawo kuma duk abinda wani zai gina sai wani ya rusa shi da kansa wanda ya gina sai ya zo kuma ya wani tunanin sai ce to kuma na ce kaza ai kaza kenan sai ya ruguza sai ya rusa ya ruguza ƙarshe duk sai a tashi ba wani abin da aka tabbatar to na biyu suka ce wa kalamun lafazi da magana ta lafazi huwal munazzalu alal anbiya alaihi wassalam da ce wacce ya saukar ga annabawa wa minhu alkutubul arba'a daga cikin sa aka saukar da littafan nan guda hudu qur'ani at-taura linjila zabura to wa agraka ulama'ul kalam fi khilafatihim al-kalamiyya al-mubtada' kuma masu ilmul kalam suka zurfafa a cikin saɓane-saɓanensu da suka ƙirƙira daga ciki suka ƙirƙiri cewa wai a ya kuna alƙur'ani bi hazal ma'anar sani makhalukan amla to yanzu shi kenan an ce zancen Allah ka su kashe biyu akwai nasa na zatinsa wanda ba harafi ba ne ba kaza ba ne ba kaza ba ne akwai kuma wanda yake lafazi ne ƙwar'ani da sauran tafai shi ne wannan lafazin to amma yanzu shi ƙwar'ani shi akan kansa za a ɗauke shi kenan halittarsa aka yi tun da shi lafazi ne shi kuma lafazi sifa ce ta mahalukai su abinda suke korewa a ce ba za a ce zancen allah lafazi ba ne wai ai lafazi sifa ce ta mutum ko wani ya dabba ko wani dai mahaluki da an ce Allah ya faɗi kaza da lafazi to shi kenan za a ce ya zama mutum ko ya zama wani halitta ke to sun yarda ƙur'ani zancen Allah ne kuma ba irin wancan nafsiyin ɗin ba ne domin gashi ana karanta ana jinsa ga harafai ga rubutu ga komai ko to shin halittacce ne ko ku shi ma ƙadimi ne suka yi ta saɓani wasu su ce i wasu su ce a ƙarshe dai warajjahu an ya kuna mahaluka sai suka rinja da kawai shi abin halitta ne to a nan matsalar take an ce shi abin halitta ne zai iya ƙarewa ke za a iya samun ƙari da rage a cikinsa zai iya caccanjawa wa haraju bi zalika an manhaji salafi salih saboda wannan sai suka fita daga tafarkin magabata na kwarai fi malam yarid bihi kitabun wala sunna suka zo da abin da alqur'ani bai zo da shi ba sunnar ma'aiki ba ta zo da shi ko su abu jahil da suka yi inkarin saukar da qur'ani ai ba su zo da magana cewa ai lafazi ne a'a ai sufa ce a'a ba sufa ba ce a'a sufa ita ce abin sufantawa ko ko sufa daban abin sufantawa daban wayan aka ce ƙwar'ani sufar Allah zancen Allah ne zancensa kuma sufarsa ce to sai su ce kenan ƙwar'ani ƙadimi ne kenan shi ƙadimi shine abinda ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba shi da kaza da kaza to sai ce a to yanzu ba ga ƙur'anin a hannunmu ba yaushe aka yi takaddun an san takaddun yinsa aka daga itace aka yi takarda aka zo aka ɗauko tawada da alƙalami da kaza kaza na rubutu aka rubuta duk wayannan ba fararru ba ne haka ne ko ba haka ba fararru ne in ka zo kana karanta wannan magana taka da kake yi alhamdulillahi rabbil alamin ai sifarka ce ai fararriya ce ai kaza da kaza saboda haka sai kawai suka ce to ai ba zai yiwu a ce ƙwar'ani kaɗai ba ne domin gashi duk duk mahalukai ne hadisai ne waye da waye su ne suka yi aka ce to amma ai Allah ya ambace shi da maganarsa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ya ambace shi da zancensa ne ina ruwanku da cewa wai wai wai lafazi ko ba lafazi ba ko kaza ko kaza me zai cutar da ku me matsala ku in kun ce zancen Allah ne me zai tawaya waye kuma ya yadda waye yake daki da cewa zancen Allah irin na mutane ne ko irin na halittunsa ne akwai wani mai aƙida da yake kawo nan a ransa to akan me shi isa shi ƙwar'ani wajen tabbatar da sufofin Allah yake yin bayani filla-filla amma wajen kore sufofi na tawaya a dunkule a jimlace kawai yake lam yalid wa lam yulad amma wajen tabbatarwa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakallim متكبر لا إله إلا هو العزيز هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو الله الخالق البارئ أما وجن كوريوا كت كت لم يلد ولم domin abin da yake da tawaya shine kai ko da mutum ne ka zo kamar yanzu sarki ka zo kana yabansa ka ce baya fitsari a tsaye baya cin abinci akan hanya baya surutu sai ya zama cin mutunci ma a gare shi ko amma mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne in kwana za ka yi kana faɗar abu mai kyau game da shi sai dai a yi taimaka leƙi ana ba tafi ana abin nan to su sai suka akasa sai suka yi ta korewa ba kaza ba kaza ba kaza har suka kore ma komai watanawalu sifatillah to shigo suka bi dauki sifofin Allah bi tahlilil falsafi da tsatsefewa irin ta falsafa allazi yuaddi ila tashkiki wanda zai bayi zuwa ga kokon tofi aqidatul tauhidi a cikin aqidar ta Allah wa mazhab ahli sunna wal jamaa amma mazhabar ahli sunna wal jamaa ita ce isbatu ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa zatinsa min al-asma'i na sunaye wa sifati da sifofi aw asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko manzansa ya tabbatar masa fi ma sahha anhu cikin abinda ya inganta bigairi ta'awilin wala tahrifin ولا تعطيل ولا تبديل ولا تشبيه على أساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير da abinda Allah ya faɗa kawai sai a yadda ba tare da an yi masa wata fassara ba tare da an kore siffar gaba ɗayanta ba tare da an canja mata ba ba tare da an kamanta ta da wata siffa ta halittunsa ba shikenan inda wannan abin da suka zo da shi imani baya cika sai da shi da annabi yayi da an yi samu falsafar annabi ya faɗe ta da sahabbai sun yi to amma sai bayan wucewar alqurun al-mufaddala bayan zamanin annabi bayan sahabbai bayan tabi'in sannan aka fara shiga cikin wannan rudanin wa hasbuka an tu'mina bi anna al-kalama sifa min sifatihi ta'ala ya ishe ka kawai kai imani cewa zance sufa ce daga sufofin Allah shi kenan kala ta'ala Allah ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa sai ya karfafa da taukidi lafzi wanda zai kore duk wani abu da za a ce ba maganar ake nufi ba zai ce taklima ya magana da shi magana amma su sai suka ce a ba shi ne ya magana ba bishiyar ce ta ya magana ta ce ita ce Allah inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budu ne wa aqimis salata li zikiri. Allah yana saukowa saman duniya ya ce ina mai neman gafara gafarta sai suka ce a'a rahama ce take sauko rahama ce take cewa ina mai neman gafara gafarta masa ina mai bukata in biya masa ina mai kaza in masa wai rahama ce ba Allah ne yake magana ba wannan alquran alkarima kuma ya ishe ka ka yadda cewa shi alqur'ani mai girma wa huwa alwahyu almunazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda shine wahayin da aka saukarwa annabi kalamullah zancen Allah ne gairu makhluk ba abun halitta ba shi sa malamai suka ce ka ce ma lafazina na alƙur'ani muryata da sauti na abun halitta ne shi kansa wannan bid'a ne domin malamai magabata sahabbai ba su yi magana akan wani lafazi ba kawai abinda aka yi faɗa aka yadda da shi ƙur'ani zancen Allah tawada alƙalami takarda lafazin halitta ne ba halitta wannan ba a mayi wannan maganar ba yin maganar wannan zai baya a kai ga cewa ita kanta ma'anar ƙur'anin ma mahalukiya ne kawai waya kefa inda aurihi wa nahayi inda suka tsaya kawai ka tsaya duk da abu ne da tsaye da shi za a imani zai tabbata da annabi ya faɗa da sahabbai sun riga mu lauka na khairan lasabaquna ilayhi qala ta'ala gashi nan Allah ya ce wa in ahadin minal mushriki nastajaraka idan wani daga cikin kafirai ya nemi makotakanka zai makotace ka fa ajirhu ka bashi kariya ka karɓi makotakarsa hatta ya sama'a kalam Allah har da ya ji zancen Allah kafirai da ake yaki da su sai wani ya ce shi yana so ne ya zo ya zauna a cikinmu zuwa wani lokaci ya gaya ya musuluncin nan yake ya ji ya yake in ya ga zai karba ya karba in ya ga ba zai karba ba ka ce a ba shi dama a ba shi aminci har ya ji zancen Allah sun ma'abulegahu ma'amana in ya gama kuma a kai shi har inda zai aminta har bakin boda har filin jirgi ya shiga jirgi lafiya-lafiya salamun-salamun ya fita daga hannun musulmi ya fita daga amincinsu wa isbata haza wa nahawu tabbatar da wannan da makamancinsa mai mawasafa Allahu bihi nafsahu wanda Allah ya sufanta kansa da shi aw wasafahu bihi rasuluhu ko manzansa ya sufanta shi da shi wa in kana yusufu bihil ibadu duk da ana sufanta bayi da shi فإنه لا ينافي كمال تنزيهه تعالى baya kore cikar tsarkakewar ubangiji amma tsarkakarsa amma la yaliqu bihi ga abin da bai dace da shi wa min naqaisi ibadihi daga toye-toyen bayinsa wala yaqtadimu ma salatuhu lahu baya kuma hukunta kamanceceniyarsa da su dan an ce zancen Allah wannan ba zai hukunta ce irin zancen mutane ba ko a ce ya ma zama zatinsa irin zatin mutane ba domin duk da suka je suka dawo ƙarshe sai suka yadda shi suka yadda da sam'u Allah sami'un ne Allah basirun ne Allah mutakallimun ne Allah to da sam'u da basira ai mutane ma suna da wannan su ko إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا to dan me ba za su yi wannan tawili ba ko da dai a cikin har a cikin ash'aira akwai wanda suke cewa sami'un bila sam'in basirin bela basari menene menene ba mai ji ba tare da ji ba mai gani ba tare da kashi nan dai abubuwa dai da in Allah ya sama baka san wayan abubuwan sai ka gode wa Allah rashin sanin su shi yafi alheri iz innal ishtiraka fil asma'i domin tarayya a cikin sunaye la yaqtadhi al ishtiraka fil musammayati baya hukunta ai tarayya cikin masu suna akan samu cin biyu sunansu ɗaya ko amma wannan tarayyar da suka yi a sunan yana nuna halinsu ɗaya komai nasu ɗaya to da an ce mutum same Allah ma same mutum basir Allah basir wannan yana nufin shi kenan ko an ce mutakallim shi ma nan mutakallin ko kalamun la kalamun rajul kalamun insan shi kenan sai a ce kuma sun yi daidai a komai da komai fashattana baina alkhaliq wal makhluq akwai bambanci mai nisa tsakanin mahalici da abin halitta akwai bambanci fi zati a zati wasu fati da sufofi wal af'al da ayyukansu fazatuhu ta'ala akmal zatin Allah shine mafi cika wa sifatuhu asma sifofinsa sune mafi daukaka wa af'aluhu atammu wa a'la ayyukansa sune mafi cika mafi ya daukaka wa idza kana al-kalamu sifata kamalin lil makhluqi idan magana ta zama cika sifa ce ta kamala ga abin halitta fa kaifa yantafi hadha anil khaliq ka za a kore ta daga mahalici shin a ce mutum yana magana cikar daraja ce ko tawaya ce to a ce baya magana to idan magana cika ce cikar kamala ce ga abin halitta ya za kuma a kore ta ga Allah aka ce Allah baya magana tawaya ce tawaya ce kuma me matsala an ce yana magana mutane suna magana waye ya ce maganarsa irin ta mutane ce su ne suka kirkira a kwakwalwarsa to an ce yana magana to ai ya zama mutum ai ya zama kaza waye ya faɗa su suka faɗa shi ne za ga wannan aƙida nan ta wannan littafin wanda muka yi ba kawai ba ibn ashir laulam ya kun bi hadisin lama wajab laulam ya kun laulau laulau laulau din nan da ya ta faɗa ta ai wannan irin wannan falsafa ce ba wanda ya faɗa su suka kirkira a magan a hankalinsu to inda an ce kaza to ai kaza to ai ba a faɗa ba ai ba a ma faɗa ويسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن دي يلوتي صحابان النبو مويا يلوتي وعلماء التابعين دما لمن تابعي وأئمة الحديث دشوغبان مسنا حديثي والفكه دفكه في الأصول المشهود لها بالخير a zamanin da aka yi musu shaida da alhairi wanda annabi da kansa ya ba su shaida khairul quruni qarni sumallazina yaluna sumallazina yaluna kabala zuhuri bid'atil mutakallimin kafin bayyanar bid'ar masu ilmul kalam mu mun gamsu da abinda sahabbai da malamai suka gamsu da shi menene minal imani bima ja'a anillah mun yi imani da duk abin da ya zo daga Allah aw sahha ar rasulihi ko inganta daga manzansa fi sifatihi ta'ala a cikin sufofinsa maɗaukaki wa afa'alihi da ayyukansa isbatan tabbatarwa wa na fayin da korewa da abinda Allah da manzo suka tabbatar mun tabbatar da abinda suka kore mun kore min gairi ta'atilin ba tare da tsiraita sifar ba a kore sifar a ce babu ita wala tashbihin ba tare da kamantawa ba kwatanta wala tamsilin ba tare da musaltawa wala ta'awilin ba tare da kuma tawili ba suna sukan koyewa malaman hadisi da malaman salaf shari su ce musu wai mushabbiha ko hashawiyya to kuma su ne suka ce duk mutumin da ya zo cewa ya zo faɗar yadin lahi ya nuna hannunsa suka ce hukuncinsa ba a datse hannun to sai su ce kuma wai waɗannan in sun ce yadin lahi sun faɗi yadin sai su ce wai sun kwatanta Allah da halittarsa wanda suka ce wanda ya zo faɗar yadin lahi fauƙari ya nuna hannunsa ya ce kama wannan hannun nasa a datse ba hannun nasa kuma shi za yi wa shari a ce wai yana kamanta Allah da sufofin Allah da na halittu an gani walai salana an nuhakkima ra'ayana ba ya halatta gare mu mu hukuntar da ra'ayinmu mu sanya ra'ayinmu ya zama shine alƙali fi kunhi zatin lahi wajen tabbatar da hakikanin zatin Allah au kaifiyatu sifati ko hakikanin sufofinsa ba hankali ba shi da mafaka ba shi da wuri bai da mahalli a wannan laisa ka mislihi shay ba wani abin da ya kwatanci Allah wa huwa sami' shine mai jin komai albasir mai ganin komai to kaga bayani na imani mai sanya zuciya mai kama kwakwalwa babu wani kokwanto da zai sa mutum ko wani wasuwasi to Allah ya samu dace za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu yi musalahul hadis Allah ya samu dace Allah ma'amin na fi autana wa asulai a
对吧？